أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم نعم نعم كذا الصلاة في شروطها التي قد قررت في كتب أهل السنة إياك إياك ونقر الديك لا تفعل لكونه الصلاة موطلة وصل مع جماعة سنية إياك إياك مع البدئية فلا تصل قال خلف منكر إنكاره أعظم به من منكر نعم a ci gaba a karatun littafin munatul murid za mu tashi inda maka kwana kasar salatu bi shuruɗi allati karkurirat an ba manta ba ana bayani irin abubuwan da maula bashir jami'ar latanu fardahu wa nabi aminu kudin sirru yake kwadartarwa a aikata yake umarni da su an yi bayani wa kanu guri bi furudul aini ya kasance yana umarni yana jan hankali akan haikata a farilla ta ainihi to wadda kuma ga abin da ke tsawatarwa a kara aikatar su ne to duk abubuwan da suke shari'ar ta yi hani a kansu to wannan sai kuma yau aka ce ka zai salatu bi shuruti allati kurkureta haka nan cewa ya kasance yana umarni yana jan hankali akan a rika tsaye da sallah a yi sallah da sharɗanta wanda kad kurrirat hakika aka tabbatar da su shi kutubi ahli sunna cikin littattafai na mazuwa sunna ana nihin wal ulama bi shari'atul mutahhara malama wanda suka san shari'a wannan ta Annabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda suke sarkaka sarkaka wannan in an lura sallah tana cikin farilla na ainihi amma saboda muhimmancin ta yanda makamanta ko yanda kowa ya sani sallah ita ce wanda kamar da cikin hadisi sai wanda wanda tsira ta tsira addini wanda ya rushe ta ya rushe addini saboda wannan muhimmancin nata yasa aka sake maimaita ambatanta nan wurin a sallah dama muhimmancin ta wato bai boyo akan kowa eh amma abu ne wanda yake wato sai na umar yana cewa cikin wasiyarsa da ya yi rijalar ta anu ina ta fa ina a hamma umurikum indi asara fa man hafizaha wa hafaza alaiha fa huwa lima siwa ahfaz wa man dayya'aha fa huwa lima siwa adiya yace mafi muhimmancin lamuran ku a wuri na ni ita ce sallah duk wanda ya kiyaye ta ya tsare ta a ya kiyaye ta yana yin ta yadda take yadda ake yin ta kuma yana bayar da ta yadda ake bayar da ita kuma ya tsare yana yin ta a lokaci cikin jama'a to huwa lima siwa za a same shi shine mafi kiyayewa ga abin da yake kuma bayan ta duk sauran abubuwa ma sai ga yana kiyayewa ba wanda ya a fa huwa lima siwa diya wanda ko ya to zartar da sallah to shi za a same shi ya fi wulakantarwa ga abin da yake koma bayan sallah wannan sallah ma bai yi ta ba to ne kuma wannan sallah ma bai tsaya yi ta bayan da ya kamata to ne kike tsammanin zai tsaya yi didi ah to dai ita saboda muhimmancin ta ne aka isa aka sake maimaita ambatanta anan wurin aka sake hiddo ta kuma saboda musamman abubuwan ta kumsa tana da sharuɗa wanda ya kamata wanda kamata ka sani akwai shuruɗi siyasi akwai shuruɗi ruhushubi to duka dai sharuɗan na ta baki daya a samun mutum ya kiyaye kamar yadda malama suka tabbatar da wani shirin a cikin littafi iyaka wa iyaka iyaka iyaka wa na karantiki ya ce na tsawatar da kai na tsawatar da kai dai da ka rika abin da ake ce mai kotan zakara sallar da ake kiranta kotan zakara shine sallar zaka bubbugawa a gaggauce kawai in ka ɗaura goshi kasa ma kama ka ɗora bisa ga rushi wasu ka ɗage haka nan dai da babu nutsuwa a cikinta la taf'al li kauniya salata mawdila kar ka aikata wannan koton zakaran saboda kasancewarsa mawdilan mai batawa ne ga salata da sallah shi wannan koton zakara yana bata sallah tun da ya shige da sallah saboda babu babu nutsuwa a ciki babu musamman na suwadi to sallar da ta rasa tsuma'anina kaga wani rukuni na sallah babu shi saboda haka babu sallah kuma gashi ya ma zo a cikin hadisin hadisu hadisu musi sala wannan mutumin da ya zo ga maki sallallahu alaihi wasallam ya bubbuga bubbuga ya zo ga maki sallallahu alaihi wasallam alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallah ba kai sallah ba ya zo sake ya zo sake ga maki sallallahu alaihi wasallam ya ce mai dai je kai sallah ba kai sallah ba ya sake har karshe ce maki sallallahu alaihi wasallam a koya min bai yi wa sallah shi wannan ba to kun ga sallah ce shi da ya bubbuga ta gaugawan nan aka ce mai ba wai je ka gyara ba je ka yi sallah ba ka yi sallah ba kwata-kwata inda ka lamta salli ba ka yi sallah ba ga shi yasa ne ke cewa da kaunihi salata mutila saboda wannan mutum zakara yana bata sallah wa salli ma jama'atin sunniya annai ce in za ka yi sallah ka rika sallah da jama'a wanda suke mutanen sunna iyaka iyaka ma albidiya bidiya na tsawatar da kai na tsawatar da kai daga yin sallah tare da jama'a ta bid'a ita ko bid'a nan da suna a su kamar da malama suka suka shirin shi akwai abubuwan da suke nan musu ne na karkata ne da bata wanda wa'ansu sashen musulmi suke suke aikata su wanda sun karkatar da su sun batar da su daga tsarin jama'a ta musulmi to wanda shine ake ce ma bid'a sunanci dama kamar da malama suke wadi irin wato karkata a cikin abin da shahi aqida ta musulmi yanzu duk wanda ka ɗauka irin wanda ake ce ma kadariya ko jabariya malam wanda za su ce ma wai kawai ba wata kadara a'a alhali ko yana cikin rukunan imani wal imanu bil qadari khairihi wa sharri to ko ko khairuhu wa sharruhu duka mutum ya ce ma ba wannan sun kadara kaga wannan abu ai ya bar ya yi targa tsarin musulunci ko ko ne ce ma a wai komi ma kawai haka nan kawai aka kaddara ma kai mutum baka da wani abin da za ka cewa kayi wanda zaka nemi gafar Allah ka shi ma duka ko ko masu wai musulmi ne amma su ba su da abokan wada sai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma daga yin wannan kai ma ka san musamman manya manya adiba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam babu kanana to mafi girma daga cikinsu irin kadiba sai na umar alfarun kwarar dilata an ko ko sai na abubakar sai dai kwarar dilata an a ce wai su ne abokan gabanka ko ko wani wa'ansu akwai wanda su ko cikin jama'a ne su abokin gaban su shine sai na ayyuri dilata an da addabit to duka wannan daga jin irin wannan abubuwan da ka yi su ka san dai kawai an karkace an bar hanya ko kuwa su ma ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne wai abokan gaban su a ina tana magana da shi da ta'anu a ita sharkar asud ne cikin laraba ne yake cewa su alhamdulillah shi wuce ina ga da sarkin makka ne suke hira an ba manta ne bakin sannan ina ne na karanta ta sai shi wuce alhamdulillah su musulmin su musulmi ne kafirin su kafiri ne sai sarkin yake cewa to wannan kamar kana yaban kanka ba yace a to ai abin da ke magana mu ba ta yawa ce mu wajen mu afirka sannan da muka yi musulmi a ji shi yana zagin urinmu ne Aisha ko yana zagin sahabbai to kaga abu ne wanda kadan kadan suke suka suke zo mana suka kuso mana da mu musulmi da mu san da wannan ba to wa'annan bid'a ce su ne ake cewa bid'a wa'annan irin masu wannan ra'ayi wanda da kai kanka duk wanda yake da hankali da dan san dan abu kadan ma na daga shari'a da an yi da mai abun ko wallahi ko baka taba karanta ba ka san wannan abun ba daidai bane eh to wannan abun su ne wannan jama'a saboda shi limami ba kowa ke sanya ba limami wanda kake wai wakili ne kake nema da za a ce ku zaɓi wani wanda zai je magana da sunanku a wani wurin wurin babban mutum ko wani wuri dai wata fuska mai girma to na ga ba ai kun san ba kowa za ku iya jawowa ku sanya shiga ba saboda haka shi wannan wakilin ku ne wanda zai yi magana da yawun ku a fadar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ana neman wanda yake wasu a sanya saboda haka wanda suke da karkacewa a cikin akidunsu ba a abin su sallah fala tu salli kana karfa munkiri haka nan du shi ma yanzu wannan kamar taksisi ne aka yi shi ba a sallah bayan wanda yake munkiri munkirul wilaya wa munkirul karama take nan kamar da yake a cikin shari'a wanda ke inkarin wilaya ma wanda shi ke musan ko ya ce ba kai ma wali ta ko wali ko waliye ko ko karama ko abin da ya kama da haka shi ma wannan kaga ai inda za a bibiyawa magana tashi mai girma ce sosai ya ƙaryata ya yi masa abin da alkurani ya tabbatar to da dai a ce mutum a hankalin shi da ya san ko me yake wannan ya ma ita daga musulunci to kun kaka za ka yi zama kana bin shi sallah wanda ke inkarin abin da alkur'ani ya tabbatar a ita walittakan nan da karama ga ta nan hobar jaka ba wuri guda bane ba a cikin alkur'ani har sunan nata aka kama ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ga sunan waliyai akwai su karama ga ta nan kullama da khala alaiha zakariya zakariya al-mihraba waje inda hariska ita ita maryam alaiha salam ga ta nan kawai kowane lokaci aka shiga za a sami wani abinci musamman abincin za a samu abincin da ba na zamani ba za a samu wani kayan itace wanda ba lokacin su ake ba duk duniya ma watakila ba za a samu ba sai a samu a wajenta wannan mine ne ga zan dai wurare da dama a cikin alkur'ani karama ga tana an tabbatar da ita to mutum ya ce yana masa wannan kaga ya masa abin da alkur'ani ya tabbatar abu ne mai girma in karuhu a zimbihi ne munkari ya ce in karu wannan musanna shi da yake in kare shi da yake kai mamakin girman abin ki mummunan abu wanda ya zo da shi wasu karu kala bi shekuna amar bi tarkihi wa an shara bihi zajar لكونه بعظم الحمير يصنع والميتة والخنزير وصح أن هذا الإمام ما ترى من بعد ذا البيت أتى مصفرة فتارك إماءه في الضر من غير تزويج ولا تسري أو بيع هذه الشرط شرطين فليس شيء بينه وبين نعم آه وسكر قال لي شيخنا أمر بتركه sannan abin da shayi sukari sukari wanda ake yin shi ainihi na rake daga a rake ake yin shi ai shi suka yi asali daga rake ake taso wannan abu narke ne ke ake yin sukari to su lokacin sa sai sukaru na kalab a wani lokaci yana da wani nishajar to sai aka zo aka bai wa shi wata jani lataran labari aka ce wannan sukarin wani suka ce da shi ne ake yin shi wani suka ce da kasusuwan jiki da naman da mushi ake yin shi da nama na alkhinzir ake yin shi musamman in ya kasance daga wajen tura yake zuwa da haka ya damu shi wannan saboda tsantsani makamin da yake a kai na tsantseni to shehu sai ya bar shi ya sa aka yi jifa da kayan shi na na na shayi in ba mace cikin wata rijiya wani aka jewa su a sannan yin umarni da a bar shi in dai abu haka yake to a bar amfani da shi shine suka da kalu shehu na amar bitarki shehu na ya umarni da a bar shi wa an sharabi sannan ya umarni daga abar shan shi wa bitarki wa an sharabihi zajar sannan ya ya tsawatar daga shan shi li kaunihi bi azumin hamiri saboda kasance shi ana yin shi ne da kasusuwa na jakai azum jam'i ne na azum kuma na ga wani kamar ya sa azama to ba azum ne kamar jam'i na af'ul ne na kamar jam'in shahar ashur alhamir kuma jami ne na himar ake ce musu hamir yusna'u ana yin shi ne ya kasance an saboda ana yin shi da kasusuwa na jakai wani mai tafi da mushi wani khinziri da ana khinzir wasaha ana to wannan kenan amma daga baya kuma sai mutane suke almajirin shi wanda suke suka zo wanda suka je har inda ake suka rinna suka gani suka tabbatar ashe magana nan da aka yi damshe ba haka bane ba suka zo suka yi damolan cewa abin nan ba yadda aka wani ba haka bane ba ba wani zancen kasusuwan jaki ko ko mushe ko ko alhinzu ya shi ko wani jini babu babu wanda ba magana ba gaskiya bace ba ga su sun je sun gani gano ne ba jiyo ba to shehu yande relata anhu ko sai yana cewa sai ce to abin da muka bar shi da Allah dan Allah ba ma koma mai mun rage shi ya lokacin tun daga lokacin ne bar shan shayi ya rage ce abin da muka bari dan Allah mun rage mun bar shi dan Allah to ba za mu koma mai ba to daga baya wa'an su suka almajiran shi su ma koyi da shi ko suka ci gaba da rashin shan shayi da amfani da shi wanda suka wa'an su kuma suka ce sun sun fahimta daman shehu ya yi shi ne tawarruan saboda tsantseni kuma gashi abin da dai sun ya bar shi kenan za a iya sha suka ci gaba da sha sashi suna sha sashi sashi ba sa sha awa wasaha an hazal imami ma tara min ba'di zalbati adamu satara yace ya inganta a daga wannan jagoran ma tara abin da zaka gani min ba'di hazal min ba'di zalbati bayan wannan baitin adamu satara wanda yazo abin satartawa abin rubutawa bayan wannan baitin menene shi bayanin wanda ya inganta daga shi wanda zai zo bayan wannan baitin yace fa tarikun ima'ahu fi durri duk wanda zai bar kuyangin shi a cikin cuta cikin cutarwa min gairi tajwijin ba tare da araman su ba wala tasarri kun ba sadaka da su ba au bai ihadi hadi bai bai hadi bai ahadi shartaini ko ko ya saida su da ɗayan waɗannan sharɗan guda biyu ko dai wanda zaka saida ma ka saida mai ne dan ya aure su ko ko dan ya rika sadakar su alaysa shay'un bainahu wa baini sai yace babu wani abu tsakanina da shi dan cikan magana da shi wato walam shi ne Allah ta'ala yace duk wanda an ce wannan an karɓo wannan ƙarshen rayuwar shehu yana cikin ciwon shi na barin duniya yake cewa duk wanda yake da baiwa ko bayi mata yake rike da su shi ba armansu yake ba ba 'yan tasiri ya arme su ba ba kuma saɗaka yake da su ba ya bar su suna cutuwa hakanan su ma suna da bukata kamar yadda kowa ke da bukata wannan suna bayi ba yanda kowane mutum ke bukata suna bukata to wanda ya rike wa'annan kuyangin da a wannan tsarin koko eh to ko dai mutum ka karame su koko ka yi sa daga su in ba haka ba ka sai da su shi ma da sharaɗin ba wanda zaka sai da ka sai da ma wanda zai cuta musu shi ma ya mai musu irin wannan rikon da sharaɗin ko ya aure su ko ko ya yi sa daga da su yace shi to duk wanda ya bi haka ba shi yace to ya aje mana tasbata sai wace duwanda ba zai yaka ba ya ce min tazbata wannan kuma aiki ne bisa kan asali wanda aka sani tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya la tarara wala dirara babu cuta ba cutarwa kaga wannan ka aje a mutum kawai haka nan ba ba a biya masa bukatar su to akwai cutarwa saboda haka a maulan shekh tijani radano kuma malama suka ce wani irin dama ana cewa wadal warisi ma da maurusu maurusi koko wal warisa kisbun min al maurusi din ne gado yana da wani babban rabo daga abin gadon shi ba ki sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da yawan mutane wasiya karshen rayuwarsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam eh yace as-salatu wa malakata imanukum yana yi da haka maki sallallahu yana yana mimitawa ku dai kula da sallah da kuma abin da damun ku ta mallaka sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ومن يجالس مبغض الشيخ يهلك وضل في مهامه وفي حلك وشدد النهي لنا الرسول في ذاك فلتعمل بما يقول اختر لنفسك الذي أطاع إن الطباع تسرق الطباع والشيخ قال هو سم يسري يحل من فعله في خسري وهو عند الصادقين قد وضح نعم وقد جرب ذاك ذلك افصح فلا حرب لا حرب عما قلت لك نصيحة ولو يكون ولدك نعم ومن يجالس مبغض الشيخ عليك ce duwanda fa yake zamantakekeniya da makiyin shehu to ya hallaka wa balla fi mahamihin ya bata a cikin dazuzzuka wa fi hulaka kuma a cikin duhu wa shaddada nahya lanar rasulu fi zaka ar rasulu manzo sai da amsa Allah sabata gare shi ya tsananta hani gare mu fi zaka cikin wannan cikin abuta da wanda yake ba na ba na kware ba fal ta'mal bima yaqulu to ka zama mai aiki da abin da yake faɗi sallallahu alaihi wasallam al marwa la dini khalihi fa da zu'adu kuma yu khalid masalu jalisus jalisus salihi wa jalisus suri ka hamil miski wa hamil wa nafisul khairi ka san cikin hadisi da yawa ne maki sun sallama yana tsawatarwa da ita ka san wanda za ka yi abu tare da shi duho wanda yake kamar da ya hadisi na ganta na farko na cewa albarwa ya dini khalili mutum yana a addinin badaɗinsa abokinka wanda kake in ba addinin kirki yake ba kana tare da shi to kai ma za a kawai ga irin abin da yake kake yi to hakan nan kuma yadda ya nuna shi a kamar na a cikin hadisi na biyu na karanta misalin abokin zama na gari da wanda ke ba na gari ba kamar wanda yake zama da mai dokan mai sai da turare da kuma wanda yake aikin shi zuga huta a makera shi mai dokan turare mai sai da turare ka zama da shi ce ko dai baka ko ko ka shaki kamshin turaren da ke da ko bai baka ba za ka shaki kamshin turaren da ke sai da shi ko wanda ke aikin shi zuga ne yana zuga huta ta makera to in wata in ba ka tari wani wayi ya huda ma kaya ba ya tura ma kaya to ka tashi da warin wannan abin da ake na kira saboda haka mutum ya san abin da zai wanda zai riga aboki saboda haka ce ikhtar li nafsika allazi ata in ka tashi abuta ka nemi a ga kanka wanda yake mai bin Allah ne inna tiba'a tafriqu tiba'a kamar da mutane kamar da ake wadi inna tiba'a su dabi'u tafriqu tiba'a suna satan dabi'o'i ne ɗabi'u tadodi wanda shi ke tadodi na gari in kana zama da shi to kai ma baka san lokacin da zaka ɗauka ɗauka wannan daga cikin tadodin nashi ba haka wanda yake da tadodi na banza kana zama da shi to kai ma yau gobe sai kaga kana irin nashi Allah kiyaye wa shehu kad wa shehu kana huwa summun yasri maula mu shehu jalla ta annu yace ita wannan zama da mutumin banza zama da wanda mutane wanda suke zama da munkiri wato wata irin guba ce da take tahiya ka san kana shan mutum a ce kwankwaɗi guba tana bin jikin shi ne ta je ta harbi zuciya shi na mutum sai halaka yuhillu man fa'alahu fi khusri tana afkar da wanda ke aikata wannan aikin a cikin asara suka ce shine qati'a yankewa wal iyaz billahi daga rahma Allah mutum kamar wato yana cikin abin da sharin da suka mahaya wani da take cewa wala tarkanu yallazina zalamu fatamassakum nar kar ku karkata wajen waɗanda suke sun yi zalunci sun zalunci kansu babban zalunci shine shirka da Allah ya bunai in la shirka billah inna shirka la zulmun azim kamar yadda wannan aya take fasarawa duk wanda babba abu da shine babban zalunci shine shirka sannan duk wani saba Allah zalunci ne mutum ya zalunci kanshi to kar ku zama kuna karkata wajen waɗanda suke zalunta kansu fa tamassakum nar sai huta ta shahe ku wannan a zahirin magana duk wanda yake zama da in kana zama da mutane mutane mutum yake zama da mashaya to ba zai hidda kanshi shi ba shi ba mashayi bane ba kamar yadda aka ce zamanin sai na Umar bin Abdulaziz sarkin nan wanda adalci sosai ya zo ya samu wani ya tara an giya aka tara aka musu zama guda haka kawai aka same su suna suna shan giya sai aka tsaye da su aka kumta su sai aka ce ne ai wannan shi zaman zaman yake wajen su shi ba sha yake ba sai ya ce a ya shi mana cikin sai karanta masa ayi alkurani wa idza ra'aita allazina yukhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakutubu allazina ghairi innakum idza mithlu in ko ga wanda suke kutsa cikin ayoyin to ku kauda kai daga barin su in ba haka kuka yi ba to kenan fa innakum mithlu mithluhum kuma kuna kuma kun zama tamkar su kenan to saboda haka zama da su zama da wanda yake wannan aikin kai ma ka zama kamar shi kenan fata masa kuma nar to fata masa kuma nar kamar yadda Abu Nu'aym ya cikin ya kawo cikin hiliya kamar yadda yazo cikin sharhin wannan littafin yana cewa wa'anda maluman ma'abuta taqiqi suka ce wannan narul qati'ati ake ni wuta ta yankewa wannan silar da ke tsakanin kai da shehu to in kana zama da wa'annan wanda suke halaka ku bunkirai to kai ma wannan wutar za ta shafe ka kai ma ya yanke ba kai ba shi wannan alakan da ka samu fa da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da hadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam banza ka samu kai ma ka yanke baka sani ba haka nan dai Allah ya tsare mu Allah ya kare mu aha wa inda sajati na kadwa ba yace wannan wajen wanda suke sadikai wanda suke masu gaskiya masu gaskiya a cikin tahiyar nan kaduwa ba abu ne wanda yake ya zama hili ba wai abu ne wanda yake cikin duhu ko ba san da shi ba kaduwa ba ya zama ya zama warawara na'am yace haka abu yake wa kadu jurriba zalika fata an jarraba wannan sai inganta abu ne wanda yake tabbata haka yake fala haraba la haraba amma qultu lak yace to kalzumci gudu kalzumci gudu daga abin da na faɗa maka nasihatan wannan nasiha ce walau ya kunu wala da koda wannan munkirin ya kasance ɗanka ne to ka guje shi kar ka zamana da shi koda ɗanka ne ko mikinka ne to ka ka guje shi firaraka min al-asad in ku baka ba wannan narun ta ƙabiya wasu ta ce za su iya shafar ka Allah ya mana tsari Allah ya mana tsari a tabbama shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam za mu dakata nan za mu tashi wal hadar al hadar in Allah ya yarda a shi da sunan mukbil alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima أغلق ونخاتم لما سبقنا سرنا قبلنا قبل إلى صراطك المستقيم وعلى آدي أسقط بجمدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله